أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci mai albarka cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sati da ya gabata mun karanci babil karami wal judi wal infaqi fi wujubil khairi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala kuma mun yi kusan sati guda hudu muna karanta wannan babi yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu nahi anil bukhli wa shur babi wanda yake bayani akan hanin ruwa da tsananin ruwa ruwa da ruwa matsananciya kuma za mu ga sannu tafsirin wannan babi gabanin haka kan mu mance yau muna biyar ga watan zulhijja hijira maza'ala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku malam ya bude wannan babi kamar yadda ya zamanto al'adar shi ce da ayoyi na alkur'ani mai girma sannan kuma ya biyo da hadisai na daga cikin ayoyin da malam ya kawo fada Allah madaukaki da ya ce wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wama yughni anhu maluhu idha taradda وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون مالا يتي العلامة الشيخ الوثيمين رحمه الله يتي ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح kenan malam wanda ya wallaha littafin wannan ya ambata a cikin littafin shari'a da salihi babi na hane game da ruwa da tsananin ruwa qala wal bukhlu huwa man'u ma yajibu wa ma yanbaghi badlu abinda ake cewa al bukhl shine hana abinda yake wajibi kuma da abinda ya kamata a bada shi wannan sai a ce mai ruwa wa shuh shi kuma a shuhukin nan huwa tam'u fi ma laysa indahu shine mutun yayi kwadayin abinda baya da shi da kaya na wani kai kwadayin su wa huwa ashadd min al-bukhl kuma wannan shine yayi tsanani game da ruwa لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده malai ce domin mai shahi mai tsananin ruwa na kwaɗayin abin da ke hannun mutane shi kuma na hana abin da yake hannun shi maruwaci ne kuma mai son kayan wani wannan sai a ce mai shahi shi kuma bakhil na hana abin da ya zamanto wajibi ne ko abin da ya kamata sai muka ga cewa lafazi na shahih ya yi tsanani ya yi ɗaukan ma'ana mai faɗi game da bakhil domin bakhil ya kumshi abinda shahih ya kumshi bakhil kuma da abinda ya zamanto daddade akan haka nan wa kilahuma a'ani al-bukhl wa shuh khuluqani zamiman malam yace dukkan wannan abubuwa guda biyu ina nihin da ruwa da tsananin ruwa munanan halulluka ne haloli ne wani abin zargi fa inna allaha azza wa jal aw subhanahu wa ta'ala domin Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya zamma man yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl ya zargi wanda suke rowa kuma suke umartun mutane da rowa ka san akwai wasu mutane maruwata ne kuma za su yi mummunan shaida akan a hana wani wani abu su ba su bada ba kuma su hana masu badawa su bada fakala sai Allah madaukaki ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya ji tsoron tsananin ruwa karan kanshi fa ulaika to wa'annan humul muflihun a cikin wannan aya akwai iltifat duk da cewa man ya'khudhu al-lafz alladhina allazi nan ya dauki allazi inda allazina ne ta zai yuquna shuha yuqu shuha nafsi sai ce wa man yuqa kana mufradi ne sai kuma ya can yace fa ulaika wa an can humul muflihun sune wanda suka rabbanta sai muka gane tsabtace zuciya da tabi'a ta rowa to wannan samun babban rabo ne falahat ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله sannan wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya kawo hujja da wannan ayoyi daga littafin Allah madaukaki al-ayatul ula aya ta farko wahiya fil bukhl ta zo ne a cikin bayanin ruwa wahiya qauluhu ta'ala ita ce fada Allah madaukaki da yace wa amma man bakhila wastagna wanda ya rowa kuma ya wadatu da abin da ke hannun shi na dukiya da duniya ya wadatu da abin da ke lahira wa kazzaba bil husna kuma ya karyatar da kyawawan abubuwa ko kalma ko aljanna fasanu yassiruhu lil usra da sannu mu ma za mu sauƙaƙa mishi ya zuwa tsanani ranar lahira ko kuma tun a nan duniya zai shiga cikin tsanani da damuwa wama yughni anhu maluhu idza taradda idan ya halaka to dukiyar shi ba za ta mai amfani ba bayan Allah ya halakar da shi ya sanya shi cikin wuta dukiyar wannan wanda yake rowa da ita ya hana abin da ke wajibi akan shi da abin da ya kamata kuma ya hana mutane su bada to wannan gobe kiyama ya halaka Allah ya halakar da shi wannan dukiya tashi da ya tara ba za ta mai maganin komi ba qala wa hadhihi al-ayatu qasimul ayati allati qablaha wannan ayoyi kaso ne ko bangare ne na ayoyin da suke gabaninta وهي قوله تعالى شنو فدا الله مدوكي دي يتي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى amma ko game da wanda ya kyauta ya bada abin da ke wajibi da ya kamata zakka ne kyauta ne abin da ya kamata haka wattaka kuma ya ji tsoron Allah madaukaki wa saddaka bil husna kuma ya gaskatar da kyakkyawa kalma ta la ilaha illallah ko aljanna fa sanuyassiruhu lil yusra mu ma da sanu za mu sauƙaƙa mai tafarki mai sauƙi a nan duniya da lahira bal insanu musaddiqu bil haqqi al mu'ti lima yajibu i'ta'uhu wa badluhu min ilmin wa malin wa jah قال فالإنسان المصدق بالحق mutumin da ya zumanto mai gaskatarwa ne da gaskiya almu'ti wanda yake badawa lima yajibu ita'u na abin da wajibi ne a bada shi wa badluhu da bada shi ne min ilmin ilimi ne wa malin dukiya ce wa jahin da wani matsayi ko kwarjini almuttaqi lillahi subhanahu azza wa jal wanda yake jin tsoron Allah mai girma da buwaya hada yasiru lil yusra to wannan zai kai gacci ya zuwa sauki abin da ya zama to sauki ne ayu yasiruhu Allah ta'ala li aisara turuki fi dunya wal akhirah Allah madaukaki zai sauƙaƙa mishi li aisara turuk ga hanyoyi masu sauki a nan duniya da lahira وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما حدثهم فقال متبت مزالة صلى الله عليه وسلم يا با صحبنش أمسى لوكتن دي زنتد مسو يتي ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار babu wani ɗaya daga cikinku face sai da aka kaddara mashi mazamnin shi na aljanna da wuta nan kowane mutum iya da masabki guda biyu mazamni guda biyu a cikin aljanna iya da masabki idan ya aikata aiki na 'yan aljanna zai shiga a wuta iya da masabki idan ya aikata aiki na 'yan wuta zai shiga yani annahu amara amrun mafrugun min ana nihin wannan al'amari ne wanda Allah maɗaukaki ya riga ya ƙare shi. Ƙalu ya Rasulallah, sallallahu Alaihi wasallam, afala na takilu wa na da'ul amal, suka ce in haka na neman zala, sallallahu Alaihi wasallam, mi zai hana mu yi kwance da kaya, wa na da'ul amal, na da'ul amal mu bar aiki. Akwai bambancin da tawakkul da tawakul tawakkul shine dogaro da Allah da rukun sababi tawakul shine kuma dogaro da Allah da rikin kin daukar sababi kawai mutum yayi kwance da kaya ya ce ai Allah mai arzitawa ne ina daki ma ya arzita ne to wannan tawakul ne ba tawakkuli ba tawakkuli da Allah shine ka yarda lalle Allah maɗaukaki mai arzitawa ka dogara da shi wajen neman arziki kuma wannan sai zaman to tawakkul ne suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama in haka nan ne to mu bar aiki mana kawai mu dogara mu yi kwance da kaya mu bar aiki yani nattakilu ala ma kutiba lana wa nad'u al-amal mu dogara da abin da aka kaddara mana kuma mu bar aiki qala manzo sallallahu alaihi wasallama yace musu la a a i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ko dai ku yi aiki kowane mutum an sauƙaƙa mishi abinda aka halicce shi saboda shi ina hanya ta farki in shiryayye ne Allah madaukaki ya sauƙaƙa mishi hanya ta shiriwa wadda zai biye shi in kuma kangararre ne to haka Allah madaukake sauƙaƙa mai hanya wadda zai kan gari kullun muyassarun lima khuliqa la thumma qara'a qawluhu ta'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fada Allah madaukake da yace fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ba an tafakkir fi nafsi mala yace kai kai tsokace a karan kanka hal indaka tasdiqun kana da gaskatawa da Allah madaukaki wa ita'i wa badal lima yajibu badalu da badawa da bada dai aikata abin da ya zamanto wajibi ne a aikata shi wa taqwa lillahi azza wa jal kana da tsoron Allah mai girma da buwaya فإنك موفق ميسر لليسرى in haka nan ne to kai datacce ne abin dacewa ne abin sauƙaƙawa ne ga abin da ya zama to sauƙi ne wal aksu bil aks kuma sabanin haka nan sabanin shi wancan ne in kuma ba haka bane to kuma kai datacce ne ga abin sauƙaƙewa ne da abin da ya zama to tsanani ne abin tsanantawa ne da abin da ya zama to tsanani قال الشاهد من هذه الآية في الباب abin da yake ake so bayanin shi a cikin wannan aya wannan cikin wannan babi qauluhu fada Allah madaukaki da yace wa amma man bakhila wastagna kuma da wanda yi rowa kuma ya wadatu da abin da ke gare shi na dukiya iya ganin cewa bai ya bukatuwa ya zuwa ga Allah madaukaki kuma babu wata gajiya da yake nema a lahira tunda iya da dukiya a nan duniya kasa ko wanda masu shigen irin wannan tunani daga Allah ya bashi dukiya baya bukata komai wajen Allah madaukaki ya wadatu da karan kanshi yake gani bi bukhlin mimma yajibu badlu ya wadatu da rowa da abin da ya zamanto wajibi da ya aikata shi mai malin ya bada shi na dukiya ne au jahil ko kuma wani matsayi au ilmin ko kuma ilimi kana kowanne daga cikin wannan wajibi ne ma'abucin shi ya bada shi in dukiya ce akwai haƙƙi na Allah da haƙƙi na bayi in ilimi ne halin akwai haƙƙin bayi a kanka haka kuma wani matsayi mataki na mulki ko na wata daraja akwai hallau haƙƙi na Allah a kanka da al'umma ƙalo min zalika mala ya ce na daga wannan misali ma ja fil hadithi an nabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo cikin hadisi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi annahu kale ce albakhilu man idza dhukirtu indahu lam yusalli alayhi ya tambaye sahabbai kun san wane ne maruwaci yace maruwaci shine wanda idan aka ambace ni a wurin shi bai yamin salati na wajibi ne yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati da zaran kashi an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ambaci sifar shi kamar shi to kamar salati kuma mafi zama salati salati ibrahimiyya in ka takaita a da salati wanda kamar misali kace Muhammad kace Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko afdalus salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan ya kai rowa marwaci ya kai marwaci wanda za a ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale bai mai salati ba wa hadha bukhlun mimma yajibu ala al-insan idha sami'a dhikra nabiyhi alaihi salatu wassalam alladhi hadahu Allah ala yadayhi malai ce wannan rowa ce da abin da ya zamanto wajibi akan mutum idan ya ji ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai salati allazi hadahu Allahu ala yadayhi wanda Allah madaukaki ya shiryar da shi a bisa dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana al-aula bihi wal ajdar an yubadira bis salat wassalamu alaihi ya kasance mafi cancanta da dacewa yayi gaugawa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema mai tsira da aminci qala wa qawluhu wastagna ay istagna bi nafsihi wa za'ama annahu mustaghnin an rahmatillahi wa iyad billah yace wastagna ya wadatu ay istagna bi nafsi ya wadatu da karan kanshi wa za'ama ya raya annahu mustaghnan mustaghnin an rahmatillah cewa shi ya wadatu daga rahma Allah madaukaki wayyazu billah Allah madaukaki ya tsare mu fala ya'mal wala yastaqimu ala amrillah bayya aiki bayya daidaituwa amsa umarni na Allah madaukaki wa kadhalika wa kadzaba bil husna haka kuma ya karyatar da al husna ay kadzaba bil kalimati al husna shine ya karyatar da kalma kyakkyawa wa hiya qaulul haqq ita ce fada ta gaskiya وهي ما جاء في الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم shine abin da yazo a cikin littafin Allah madaukaki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta fasanu yassiruhu lil yusra idan halin shi haka nan ne fasanu yassiruhu lil usra idan halin shi haka nan ne to tabbat za mu sauƙaƙa mashi abin da ya zamanto wahala ne tu'saru alaihi umuru za a kumtata mishi a wahaltar da shi al'amuran shi, allati tusahalu alal murtaki wadda ake sauƙaƙawa mai tsoron Allah maɗaukaki, wala tusahalu alaihi ta'at sai zamanto ba za a sauƙaƙa mai ba biyayya ga Allah maɗaukaki yajidu ta'ati thaqilatan zaka ga ya sa iya jin ya bi Allah abu ne mai nauyi yin sallah sai ji kai nauyi ki da akwai yin adalci sadar zumunta da abin da ya kama da ka sai ji nauyi biyayya ga mazala sallallahu alaihi wasallama sai ji kai wannan sunna tsauri gare ta ta mai nauyi as-salata thaqilatan zai samu sallah zai ji sallah tana da nauyi da wahala wa sadaqata thaqilatan zai ji yin sadaka ma abu ne mai wahala mai nauyi wa siyama thaqila haka zai ji azumi mai nauyi ne wal hajji thaqil haka yin haji gashi da dimbin dukiya amma ba zai iya zuwa yayin haji ba kullu shay'in muta'assirun indahu sai ga kowane abu abu ne mai wahala a wurin shi wama yughni anhu maluhu idha taradda yani ayu shay'in yughni anhu malu wani abu ne wanda duke shi zata mai magani idan halaka idan ya halaka wal jawabu annahu la yughni anhu shay'an ba abinda duke shi zata mai amfani bayan halakar shi fa hadha al malu alladhi bakhila bihi wannan dukiya da ya ruwa da ita la yahmihi min azabillahi wa iqabi bata kange shi daga azaba Allah da hukubar shi wala yughni anhu shay'a kuma ba abin da zai mai magani wa amma al-ayatu thaniya game da aya ta biyu fahiya fi shuhi ta zo ne a cikin tsananin ruwa da kwadayin kayan mutane wa ya qaulullahi ta'ala ita ce fada Allah madaukaki da yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun yani man yaqihi Allahu shuha nafsi wanda Allah madaukaki ya kare shi daga tsananin ruwa kanshi fala yatma'u fi ma laysa lahu bayya kwadayin abin da ba nashi bane ba fa hadha huwa al-muflih to wannan shine mai babban rabo sai malam ya kawo hadisai قالوا عن جابر رضي الله عنه cikin wannan babu hadisi guda ɗaya ne ya kawo wannan hadisi Jabir قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنصب هنا حديثي دقى جابر دا عبد الله ce lalle maza Allah wanda tsirayen Allah da mun ce tsara tabbata gare shi ce ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulm fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama domin zalunci duhwai ne ranar kiyama duhu ne cikin duhu wataku shuha ku ji tsonan tsaron ruwa da san kwaɗayin kayan mutane fa inna shuha ahlaka man kana qablakum domin tsananin ruwa da kwaɗayi shi ya halakar da mutanen da suke gabanin su ne yahudawa da kiristoci hamalahum ala an safahu safaku dima'ahum wannan tsananin ruwa ya sanya su suka zubda jinanansu shashen su suka kashe shashi wastahallu maharimahum kuma suka halattar da abiban da Allah madaukaki ya haramta musu قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح فيما رواه جابر رضي الله عنه نعم أحان الوقت إن أكون ونم حديث زام صلى الله عليه وسلم تبت abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk